wa man tazakara al-madmadata wanda ya tuna kurkurar baki wal istinshaka da shakarwa ba da an sharatul waji bayan ya hadu cikin wanke fuska fala yarji'u ilaihi ma ba zai komo zuwa gare su ba domin wanke fuska farilla ce ko ita ce farilla ta farko daga cikin farillan alwala kuma dama a nan ne yake kudura niyyar farillan alwala to tunda har ya kudura niyya ya fara aikin farilla to ba zai bar farilla don koma wani aiki na sunna ba ka gane aiki kurkurar baki da shakalwa ya sunna ne tunda har ya fara wankin farilla to ba zai bar wannan ya koma wani aiki na sunna ba hatta yutimma wudu'ahu har sai ya cika alwalarsa ka gane ai sai ya cika alwalarsa cikakkiya ya wanke kafafuwansa guda biyu sannan ya dawo ya yi kurkurar baki ya taka ruwa ya faci alhamdulillah sai ne a shimawi shafi shafi ashirin da to ina za mu tashi wa ma makaruhatu salah amma kaga abubuwan da aka karhanta a sallah فالدعاء بعد الإهرام yin addu'a bayan kabbarar harama da ake ce masa du'a'ul ibtitahi ka gane ai wannan ana yin ta ne a sallar dare kamar yadda aka rawaito a hadisi lokacin da mutum ya tashi da daddare zai yi sallah kuma kafin kabbarar harama aka rawaito manzo Allah yayi a ruwaya wanda take mashhuriya saboda haka yin addu'a bayan kabbarar harama a sallar farilla makaruhi ne wa qabla al-qira'ati kafin mutum ya fara karatun fatiha ya tsaya yin addu'a makaruhi wa du'a da yin addu'a fi asna'il fatihati a cikin tsakiyar fatiha bai gama fatiha ba a tsakani ya dinga yin addu'a makaruhi ne wa asna'il sura da tsakiyar sura wannan ana magana fa a sallar farilla bai gama sura ba ya tsaya yin addu'a waddu'a da yin addu'a ciruku a ciruku makaruhi ne domin manzo Allah ya ce fa amma ruku'a fa azimu fihi rabba shi ruku kawai ku girmama ubangiji a cikin sa da hana yin addu'a a ciki sujjada sai aka ba da dama a yi addu'a amma banda ruku والدعاء بعد التشهد الأول yayin addu'a bayan tahiyar farko in sallah mai raka'a uku ce ko mai raka'a hudu tahiyar farko da raka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to ka miƙe zuwa raka'a ta uku kar ka tsaya yin addu'a yin addu'a a wannan tahiyar makaruhi wa du'a ba'da salamin imami yayin addu'a bayan sallamewar liman limamin ka yayi sallama kuma ka ƙi sallamewa ka ce kai sai ka ƙalasa waccan addu'ar da muka karanta a baya. Ko iya abdu wa rasulu ya ce assalamu alaikum kai ma ka sallame. Ka tsaya yin wata addu'a bayan ya yi sallama wannan makaruhi ne. Tun da shi kake yin koyi. Daga ya ce assalamu alaikum kai ma ka ce assalamu alaikum. A nan ne wasu masu son zuciya ko wanda ba su fahimci karatun ba. Wai suke cewa ai gashi na a shimawi an ce wai a yi addu'a bayan liman ya yi sallama a sallah makaruhi ne wani rabu hana addu'o'in da ake yi bayan an idan da sallah wannan a cikin sallah ake magana imamin ka ya yi sallama ka ƙi sallamewa ka tsaya yin wasu addu'o'i wannan makaruhi ne haka nan zai shafi masu daɗewa a sujjada suna addu'a bayan liman ya ɗago liman ya ɗago amma sai sai su ki ɗagowa tsaya su daɗe suna wasu addu'o'i duk wannan makaruhi in za ka yi ka bari kai a sallar ka ta nafila sallar da ba ba ka jagorantar kowa ba wanda kuma yake jagorantar ko liman ne ya tsaya yin wannan makaruhi saboda zai riƙe mamu a cikin mamunan naka akwai mai ciwon ido in ya sunkuya yana ji kamar da zai faɗi akwai mai ciwon kai in ya yi sujjada ko ruku yana yi ne dan wajibi amma ba daɗi yake ji akwai marar lafiya akwai mai rauni game da wanda Allah ya faɗa a hadisi in ka rike shi da yawa a cikin sallah a ruku ko sujjada ka zalunce shi saboda haka makaruhi ne wa sujudu da yin sujada ala siyabi akan tufafi tufafin jikinka da ka daura ka shimfiɗa shi a ƙasa kuma ka yi sujada makaruhi wai ba ka so goshinka ya taɓa ƙasa wal guzuri da shimfiɗa wacce ake aka shimfiɗa ta don kwanciyar bacci ba wanda aka talile ta don yin sallah ba wa shiri ma da makamantan waɗannan mimma fi rafahiyatun daga abun da kayan alfahari yake cikinsa irin su kafir irin kafir mai tsadan nan wanda ba kowa yake iya ganin sa ba ballanta na ya mallake shi to kar ka yi sujjada a kai ka nemi guri wanda yake ba irin wannan shi kuɗa ba ka yi sallah yace bi khilafil hasiri da sabanin tabarma ta kaba ko ma ta leda ko ma ta menene fa innahu ka sani shi tabarma la yukrahu sujudu alaiha ba a karanta yin sujjada a kanta saboda wa za ka yi alfahari kana da tabarma ana alfahari da tabarma kowa ma yana so zai iya mallakar saboda ka babu karhanci tunda ba abun alfahari ba ne amma duk da haka yace walakin na sai dai karka barin taburman nan aula shine mafifici duk da ba makaruhi bane wa sujudu alal ardi yin sujada a ƙasa in ta samu tukurkur aw ma tunduku ko abin da ƙasa take tsirar da shi idan ne izziya to cikin mustahabban sallah haka asjudu alal ardi aw ma tunduku kai sujada akan ƙasa ko abin da ƙasa ta tsirar da shi ne abin da ƙasa ta tsirar da shi da ciyawa ko ko ko wani dutse da yake gurin ko wata kanwa duk ƙasa da take tsirar da shi to wannan shi da afdalu kaga kai sujada akan ƙasa in ta samu shine afdalu kan kana ɗakin ka ko kana wani guri wanda babu ƙasa to kar ka yi sujjada akan abu mai kauri ko mai tudu abun alfahari ne ka nemi abin da yake taburma ne ko wani abu wanda ba mai tsada ba alhamdulillah sai ne izziya shafi dari da nawa dari da talatin da ɗaya ina za mu tashi fasulun nabewa insha Allah wa sifatul jami'i sifar yadda ake yin jami'i ba sifatul jama'a ba sifar yadda ake haɗawa ma'anar jami'i shine haɗawa baina salatai ne tsakanin salloli guda biyu almushtarikatai ne fil waqti waɗanda suka yi tarayya su su a cikin lokaci guda bi ma'ana wanda suke zama ƙara'i lokaci ɗaya ba kowace sallah ce ake haɗa ta da kowace ba sallolin da suke tarayya da juna a lokaci guda su ne a zahar da la'asar da kuma magaruba da isha waɗannan su ne a salataini almustarikatani fil waqti domin lokaci ɗaya suke zama tsarari a la'asar da magaruba ba sa yin musharaka a cikin lokaci sai la'asar ta zama ƙara'i sannan mukutarin magaruba yake kama haka nan isha da asuba ba sa yin tarayya a lokaci ɗaya gashi kuma ita ce take biyo bayan ta asuba ce take biyo bayan isha amma ba sa tarayya a lokaci lokaci sai isha ta zama ƙara'i sannan asuba take zama muku tare haka nan asuba da azahar ba sa yin tarayya a lokaci guda ka gane ai domin tsakanin ƙarewar lokacin asuba ta zama ƙara'i da shigar mukutarin azahar ana samun aure masu yawa domin daga alfijir ya hudo mukutarin asuba ya shiga ba daga lana ta hudo kuma darurinta ma ya ƙari ta zama ƙara'i amma ba za ka yi azahar a lokacin gara ma isha da asuba alfijir ya hudo isha ta zama ƙara'i asuba ta zama mukutari ko ko rana ta faɗi la'asar ta zama ƙala'i magaruba ta zama mukutari amma asuba da azahar a koma ƙanshin juna ba sa yi na lokaci to saboda haka aka sanar ka almushar ka ta yi lokaci wanda ita wannan tana cikin lokacin ta na laruri lokacin mukutarin wancan yake shiga suna tare azahar in mukutarinta ya ƙare za ta shiga laruri wannan larurin nata kuma shine farkon bukarin la'asar kaga suna tare a zahar laruri la'asar da bukari haka za su tafi ko karfe biyar ba kai sallar azhar ba ka tashi ba kala'i za ta yi ko karfe shida a yanzu tun da magariba bakwai saura muke yi ko karfe shida ne sai ka tuna ashe ba ka yi azhar ba to ba rama ko za ka yi ba za ka yi da ne biniyatul ada'i da niyyar bayarwa ba biniyatul qada'i ba eh haka nan magariba ko karfe hudu da rabi ka tashi na dare kaga asuba ta kusa sai ka tuna ba kai magaruba ba to za ka yi ta ne biniyatul ajabi la biniyatul qada'i ba ta zama qada'i sai alfijir ya hudu to waɗannan salloli wanda suke musharaka a cikin laruri domin ita la'asar mukutarin ta zai kare ta shiga laruri suna tare da azahar a cikin larurin har sai rana ta faɗi suka zama qada'i ita ma isha larurin nata zai kare a sulusun dare na farko su haɗu tare da magaruba suna cikin laruri tare har zuwa hudowa alfijir. To waɗannan salloli da suke musharaka da juna a lokaci su ne in hali ya kama ake haɗa su a sallace su a lokaci ɗaya. To wannan haɗa sallolin nan guda biyu almustarikatai fil waqt wanda suka yi tarayya da juna a cikin lokaci dukusatun langwale ba wajibi bane ba sunna ne muakkada ba ba mustahabi bane a rukusa nan gwani ai mun san rahusa ko da hausa eh to larabci aka sata rukusa ne aka ce rakhasa rasulullahi manzon sallama ya rangwanta shine shine rahusa ne rangwani idza kana fil barri idan tafiyar ya kasance a cikin tudun ƙasa ne dunal bahari banda teku mai tafiya a teku shi baya hada azahar da la'asar wai da a dalilin tafiya ko kuma ya hada magariba da isha a dalilin tafiya saboda kowace ma in lokacin ta yayi ba tsayawa ake ba ko jirgin yana tafiya ne ake yi to dan ne zaka hada ko mun ka da ba a cikin jirgi kake kashi da fitsari da a jirgi ake kuma yana tafiya in za a yi sallah ma yana tafiya to ba a haɗa sallah a cikin jirgin ruwa ka gane yayi amma jirgin ruwan ba ana magana teku idan kana fil bari dun al bahr idan idan a teku ne ba a korama ba mu wannan ku da muke ce masa kogi ai ba kogi ba eh wannan korama ne annahru kogin da zaka tsallake shi da linkaya wannan aiwa aiwa kogi ba in ka zanta maka albaharu to ana nufin ce kullau kana albaharu lidada wal baharu yamuddu sab'atu abhurin ma na tirar kalimatullah abhur jam'i ne na teku na albaharu kamar yadda albiharu ma jam'i ne al'abhuru ma jam'i ne sab'atu abhurin ma na tirar kalimatullah to mutum da yake tafiya a tudun ƙasa shi ne yake haɗa salloli saboda mai an masa rangwame kar ya cinye lokacin nasa a yin sallah kana tafiya a zahar ta yi ka sauka kana tafiya ba ta san tsayawa ba ta san tsaye tsaye tsaye idan ka sauka din nan to ƙarshen ta ba sallar kaɗai za a yi ba za a je a yi fitsari ko a yi kashi a so a zo a yi alwala sannan a yi sallar ma a ce za a tsaya a ci abinci ko in ka ji kasala ma ka ce bari in dan huta to sai aka maka lango mai rukusa kai ta tafiyar ka ko azhar ta yi karka sauka sai ka je karshen mukutarin azhar sai kai sauka daya ka hada azhar da la'asar shikenan an ka sake hawa an ka ga dama karka kala tsayawa sai lana ta faɗi ai ka ga amma lango ne ko kana tafiya lana ta faɗi baka gaba tafiyar ka ba baka je zango ba ko baka isa garin da kake son zuwa ba ba za ka samu zuwa garin nan baka da sai ka kwana kana tafiya to ko rana ta faɗi kana gani kar ka tsaya yin magariba ka yi ta tafiyar ka sai ƙarshen mukutarinta sai ka sauka ka yi tsayawa ɗaya sai ka sallaci magariba da isha in ya ko in ka hau taguwar ka ko motar ka ka yi ta tafiya har sai alfijir ya hudu ka riga ka gama ba da wajibi a wannan daren to yin hakan rukuta ne idza kana fil barri in ya zama a tekun a tudun kasa ne dun albahri banda teku domin idan a teku ne dama ba tsayawa shi ba dama tafiya tana nan jirgi yana tafiya ake yin sallah to zai ga maka yanda ake yi fa idza zalati shamsu ala al musafir idan rana ta yi zawwal ga matafiyi farkon mukutarin azhar shine azzawal lokacin sallar azhar yayi wa huwa fil manhal yana zango kamar manzil ne manhal mashaya shine asali manhal mashaya wajen wani tafki ko rijiya da matafiya suke yada zango su sha ruwa yawanci a ka'idar matafiya a da duk inda ake yada zango to akwai ruwa ba sa sauka a gurin da ba ruwa ko akwai rijiya sahararriya a wurin ko akwai wani kogi ko wata korama ko wani tafki wanda ba a rasa ruwa a gurin rani da damuna to nan ne ake mai da shi zango aka ce almanzil ana nufin zango in an ce almanhal ana nufin mashaya to amma sai suka haɗu duk inda ka samu ɗayan ɗayan ma yana ne a daji in ka samu ruwa to akwai zango a gurin in ka samu zango to akwai ruwa a gurin shi yasa nan ma ce maka wa huwa fil manhal da sai fil manzili ba yana wato anan ko da ya sauka fa ba tafiyar yake ba ya gaji da tafiyar ya sauka yana hutawa sai kuma azhar sai to ya ci gaba da hutunsa ya ci gaba da baccinsa kar ya tashi ya ce tunda gawar tayi garin tashi ne sallah ko da yana zango ne ba wai yana kan abun hawa ba an wa huwa rakibun ko kuma zawwal tayi yana mahayi yana kan taguwarsa ko dokinsa ko motarsa yana tafiya wani wani zula amma ya yi niyyar sauka daga kan dabban nan ko motar nan ba a gururu bayan faduwar rana garin da zai je nesa ne ba zai isa garin ba sai rana ta faɗi kuma shi a niyyarsa hawan nan da ya yi ba don sallah ba da shi ba zai sauka ba sai rana ta waje. To a irin wannan yanayi jama'a bainar salatai sai ya haɗa tsakanin sallolin nan guda biyu a zahar da la'asar. Jam'an suwariyan jami'i ne na kamanni, sura ba kama ba, a suwaru kamanni jam'i kenan. Saboda ne yuƙi zuhura yana abkar da azahar fi aiki da wakati a ƙarshen lokacinta na mukutani kamar ƙarfe uku saura wal asar ita kuma la'asar fi awwali wakati a farkon lokacin mukutani daidai lokacin da suke canji na mukutari mukutarin azahar ya ƙare ta shiga laruri mukutarin la'asar ya karɓa to a wannan lokacin sai ya sauka akan abun hawan nasa in bai da alwala ya yi alwala ya yi azahar raka'a biyu tunda kasar yake ya kawo la'asa ita ma raka'a biyu ya tashi ya hau abun hawansa ya ci gaba da tafiya kaga an masa langoni maimakon ya yi sauka biyu sallah biyu sai aka masa langoni ya sallace su a lokaci ɗaya ka gane ai shine jam'an suwariya dama jam'i uku ne akwai jam'u taqdimi akwai jam'u ta'khiri akwai jam'u suwari shine wannan ka gane ai jam'in da ake yi a arfa ake hada azhar da al'asar jam'u taqdimi ne domin farkon zawwal farkon lokacin azhar ake yin azhar da al'asar kuma duk kasar kaga an gabatar da la'asar lokacin ta bai yi ba bata ji kanshin lokacin ta farkon mukutarin azhar za a tashi in an yi azhar din kasar kuma a kawo la'anin ta ma kasar ya zama taqdimi jam'u taqdimi shi jabu ta'kiri kuma ana yin sa a Muzdalifa lokacin da aka sako daga Arfa aka zo kwanan Muzdalifa to daga ka za ma kafin ka zo Muzdalifa rana ta dade da faduwa tunda ba a barin Arfa sai rana ta fadi daga rana ta fadi ba za a yi magariba a Arfa ba ba za a yi ta a hanya ba kamar yadda ya zo a hadisi manzara sallama da aka sako daga Arfa bai bar Arfa ba sai da rana ta fadi ya goya ya kuturta Usama ibn Zaid a bayan taguwar suna tafiya Usama yake as-salatu ya rasulullah yace lokacin sallah fa ya ma'aikin Allah shi ya ga sai da rana ta fadi magariba ta yi aka bar arfa kuma ana ta tafiya rana ta faɗi gari ya fara duhu manzo Allah bai sauka yayi sallar magariba ba sai sai ya zaci ko mantawa yi yace as-salatu ya rasulullahi lokacin sallah fa ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce as-salatu amamaka ya usamu sallah tana gabanka ya usama ba nan ne mahallinta ba sai mun je mun zarifa to kafin a zo mun zarifa ma lokacin ishan yayi ka gane a tunda tafiya ce mai rata kuma akan taguwa kuma a cikin jama'a kaga ba sauri za a yi kafin a zo mun zalifan ma duhu yayi lokacin isha ya shiga sannan manzo Allah ya sauka a muzdalifan yayi magaruba aka yi kiran sallah aka yi iqama yayi magaruba ya tashi aka sake kiran sallah na isha aka yi iqama ya isha raka biyu kasar to wannan shafi ta masa jam'u ta'kiri saboda an jinkirta magaruba lokacin da ya fita wancan jam'u taqdimi an yi shi ne a farkon mukutarin sallar farko ita ce azhar an ji an gabatar da la'asar lokacin ta bai yi ba wannan kuma an yi ta ne a lokacin sallah ta biyu ita ce isha an jinkirta magaruba sai da lokacin ta na mukutari ya fita to anan ana magana jam'an suwariyya shi wannan a tsakiya ake haduwa ba irin wancan da aka yi a farkon lokacin sallar farko ba ba irin wancan da aka jinkita aka yi a lokacin sallah ta ƙarshe ba wannan ana yin ne a tsakiyar lokacin lokacin da suke canjin juna mukutarin azhar yake karewa mukutarin la'asar yake kalba ko kuma mukutarin magaruba yake karewa mukutarin isha yake kalba shine ake cewa jam'an suwariya yuqi uzhura yana yin azhar fi akiri وقتها قرشان لوكتنتا والأثر إذا كم الأثر في أول وقتها وكذا هكذا هنكونش يكي إذا نوال نزول إينينيا سوقا دقا كان دبا تقو موتا بعد الاسترار باين جاجاتا لانا ثم بأنت هكا ونوال نزول بعد القروب تو كوبا نيسا ba sai rana ta faɗi zai sauka ba amma lokacin da zai kai garin da yake so ko zangon da zai je sai rana ta yi ja ita kanta la'asar ɗin ta zama laruri to an masa rangwame ya jinkirta azhar ya gabatar da isha ya hada su a lokaci ɗaya wa qabla al-maghrib kafin ma faduwa rana alhamdulillah wannan jam'i na tafiya kenan za mu kuma jam'in ruwan sama wanda ake hada magariba da isha a dalilin ruwan sama in Allah ya kai mu sai ne risala shafi ruhi sala Dari shida da arba'in da biyu. Wuri ko? Misala a tamurin dani. Dari shida da arba'in da na. To ina za mu tashi? Dari shida da arba'in da biyu? To ina ne za mu tashi? وترث الجدة للأم ها وترث الجدة للأم كاكا توجن قوة وتتائف قوة تنا ينقادو تنا قادا السدس السدسي ɗaya bisa shida na abin da wannan jikan nata ya bari amma fa sai in ba uwa idan mutum ya mutu ya bar kakarsa da ta haifi uwarsa amma babu uwa to wannan kakar tasa ita za a bata gadon da ake bawa uwa ko da uba yana nan ko da wannan uwar da ta a ko da wannan jikan da ya mutu ya bar 'ya'ya shi ma da jikokinsa da ubansa in dai ba uwa to dole ita za a bata ɗaya bisa shida na abin da jikan nan ya bari ita kakasa amma ta wajen uwa sai ce wa kazalika allati lil abi haka nan kaka da ta fito daga bangaren uba wata ta haifi uba ita ma in ta zama ita ita aka samu ba kaka ta wajen uwa sai wata ta haifi uba amma ba uwa babu uba to ita ma ana ba ta ɗaya bisa shida fa ilita ma'ata idan sun haɗu su su biyu duk suna nan ga kakar da ta haifi uwa ga kaka da ta haifi uba to fa sudusu bainahu ma sai a raba musu sudusun a zakani kamar matan aure in ɗaya ce a bata rubu ko sumuni in sun zama su biyu ko sama da haka sai a raba musu rubin ko sumunin a tsakanin su to haka za a yi wa kakanni akan wannan sudusin illa an ta kuna latilin ummi a karabu bi darajatin sai dai in kakan da ta fito ta bangaren uwa ta kasance ita ce mafi kusanci bi darajatin da mataki daya ita watan ta yi nesa da mataki daya kasa abin da ake nufi ita wannan ta wajen uwa ita ce ta haifi uwa ita kuma waccan kakar uba ce kaga ta yi sama da mataki daya ba ba matsayin su ɗaya ba in matsayin su ɗaya wannan ita ta haifi uwa wannan ita ta haifi uba to za su haɗu akan tudu su su raba amma in wannan ce a ƙarabu mafi kusanci ga mamacin bigararrakin da mataki ɗaya wannan kakar ce da ta haifi uwarsa wannan kuma kakar ubansa ce uban uba ta haifa kaga ita ta haifa sama da mataki ɗaya to fatakunu auladihi kaka ta wajen uwan nan da zama mafi kusa da mataki daya za ta zama ita ta mafi tantanta bihi da wannan sudusun ita kadai za a ba eh in matsayin su daya amma inda ita ma ta wajen uwar ita ma ba uwa ta aifa ba uwar uwa ta aifa to kaga ai darajar su daya to shikenan tunda darajar su daya za su raba wannan sudusun ta gane ai li'annaha domin ita kaka ta wajen uwa allati fiha an-nas ita ta wajen nashi yazo da ita a matsayin uwa a bata gadon uwa kada mu manta fa gadon uwa ake rabawa gadon uwa haƙƙin uwa ne dan baka nan ne aka ce a bawa kaka ta wajen uwa to to me shigo da ta wajen uba ita da ba layin ta bane eh to rikici ne ya faru a zamanin maganar sallama har ya bar duniya kaka ta wajen uwa yake ba wa gado shine nassin da yake magana ita ce wanda nassi ya zo a hadisi manzo Allah yana ba ta gado haka nan sayyidina abubakar yana khalifa shi ma har ya gama khalifancinsa kaka ta wajen uwa kadai yake ba wa gado uwa baya ba wa ta wajen uba sai sai zamanin sai sai na Umar sai kakanni biyu suka zo suna rikici wannan ta aibu uwarsa wannan ta aibu ubansa kuma duka ba uwar babu uba sai shi ma ya yi irin hukuncin da manzon Allah da na Abubakar suka yi ya ɗau su dusi ya ba wa kaka ta wajen uwa sai ita wannan ta wajen wannan ce ya amiral mu'minina ni fa ubansa na aifa ni ce fa na aifi ubansa wannan fa uwa ta aifa ita ka ba ta gado ni da na aifi ubansa dan ba uba shikenan ni an hana ni gado yace kai wannan magana ta fa abun dubawa ne sai sai ya kira sahabbai su sai dana ali a zo a yi shawara to ya za a yi da wannan rikicin nasi dai ga abin da yake in an rasa uwa a ba wa uwar uwa ita kuma wannan uba ta aifa ka ga ba layin ta bane amma kuma maganar ta abun dubawa ne an ba wata ta haifi uwa wanda dan uwa li ummi baya gado kaka li ummi baya gado wannan kakan da na mutu ne kakar ai ba za wata gado mun karanta a baya kaka na wajen uba shi yake gado kaka na wajen uwa baya gado amma ita wannan saboda bata kai ta haifi uwa tunda ba uwar a bata to wannan ubanka ta haifa wanda uba yana gado kaka uban uba kakan kaka yana gado ko sai suka yi fara suka kai kawai nan gaba in irin wannan ya faru a raba musu su sai aka kira wacce aka ce ke ki wanda su sun nan laki da aka baki ita kaka ta wajen uwa aiwa ɗaya cikin shidan nan na jikan ki ki zo da shi da aka da ta kawo sai aka raba biyu aka ba ita wannan ta wajen uba rabi rabin su da sun ita ma ta wajen waka ba ta rubi shikenan aka samu hukunci tun daga lokacin in sun haɗu darajar su ɗaya wannan ta aihu uwa wannan ta aihu uba to fasudu su bayyana huma sai a raba sudu sun a tsakanin amma fa in ta wajen uwa ta zama ta fi kusa da mamaci da daraja ɗaya waccan ta yi nesa da daraja ɗaya ko darajoji to wannan ta wajen uwa ita kaɗai za a bawa li'anna hallati fiha an-nas domin ita da wannan nas wanda ijtihadi ne kawo ta ba ka san nafsi daban ijtihadi daban wanda ijtihadi kokari ne na sahabbai shi da malan ijtihadi yasa aka ba ta gado amma ita wannan nafsi ne manzo Allah ya ba ta din Abubakar ya ba ta kaga karshen nafsi kenan tunda hadisi ya tabbatar in ta in ita ta fi kusa to ita za a bawa sannan wa in kayatin latilin abi idan kaka ta bangaren uba ta kasance a karabar mafi kusancin kakannin guda biyu sai aka samu akasi ita ta wajen uwan ta yi nesa da daraja ɗaya ita ta wajen uba ta fi kusa da mamacin ita wannan ta wajen uba kaka ce da ta haifi uba uwar uba ce ita kuma wancan kakar uwa ce irin yadda muka yi misali ɗazu kaga yanzu ta wajen uwa ita ce ne abu azu mafi nisa bi darajatin ta wajen uwaye ce a tsarabar huma to duk da haka fusudu su bai na huma za a raba musu su su duk nisan da tsaye nan kaga da ce maka bi darajatin ba ko kakar kaka ce ita ta wajen uwa ta wajen uba ko kaka ce ita ce ta aibu uba to dole za a raba musu su su saboda ita ta wajen uwa tana da hawa nassi ne ya kawo ta sai kuma wannan ijtihadi ne ya kawo ki ba za a hada mai nafsi da mai ijtihadi in darajar su daya sai a raba musu in ta wajen uba ta tafi kusa ta wajen uwa ta yi nisa a raba musu amma in ta wajen uwa ta fi kusa da mamaci da daraja ɗaya da mataki ɗaya to ta koli ta wajen uban nan da ta yi nisa da mataki ɗaya ko matakai da yawa eh za a raba su sun nan bai na nisfai rabi biyu rabi rabi wala yarsu inda maliki aktaru min jaddatayn a mazhabar maliki a wajen imam malik a kasarun min da ta mafi yawa daga kakanni mata guda biyu la ya rusu ba sa gado inda maliki su waye kakanni biyu ummul abi uwar uba wa ummul ummi da uwar uwa wa ummahatihi ma da uwayen eh a to kuma ba a fada aka yi su ba su ba su ai ba aya ce su ai zai iya yiwuwa sun yi tsawon kwana ana gadon ɗan jikan to ana ba su gado in babu ‘ya'yan nasu da suka haifa ita kaka ta wajen uba babu uba ta wajen uwa babu uwar ba uwa ba uba to sai a ba wa kakanni mata idan su ma ba sa ni akwai uwayensu su ma sai a ba su ka gane aiki shine wa umma hatihi ma din da uwayensu su ma kakanni matan. Wannan a malikiya a nan gadon kakanni yake cikewa. To alhamdulillah sai mu tashi wani karo. Sai ne, Mali Yakubu ya zaka. To ina ne? Yawa hashiyatul adab. Dari biyu da nawa? Dari biyu da ashirin da biyar. To ina za mu tashi? a sama sama ne ko a ƙasa a tsakiya ne ɗaya biyu uku hudu biyu shida bakwai to na gani wa fi kalamin mu'allif rahimahullahu ta'ala a cikin zancen malam mai wallafa risala ibnu abi zaid al-qirawani rahimahullahu ta'ala mukhalifatul lil mazhabi akwai sabawa mazhabar malikiya da yake magana a kanta yana magana ne akan malikiya kuma sai ya kawo magana da ta saba masa da yake wa kazalika in kafa Allah yuri kalma a bil waqti wa raja aludrika fi a cikin wannan mas'ala ta taimama wa zalika wannan sabani da ya kawo Allah zahira qaulihi haƙiƙa mabayyanin faɗin sa da ya kawo turaji a cikin mai ƙaunar samun ruwa da ya ce waraja an yi dirika hufi layu a kiru shi an raji ɗin nan baya jinkirtawa bal bali dai a malikiya ya tayammamu yana taimama ne wasu lokaci a tsakiyar lokaci kaga shi kuma ya kawo hukuncin a mutarajjidu ya ce taimama wasu ɗahu ko shi yana yin taimama ne wasu ɗan lokaci a tsakiyar lokaci abin da shi malam ya kawo yake walaysa kazalika kuma hukuncin ba haka yake ba bal hukumu hukuncinsa kalmukin kamar wanda ya sakankance da rashin ruwa kamar wanda yake da yaƙini ruwa ba zai samu ba a cikin lokacin sallar nan to kawai ya ce mama a farkon lokaci ya yi sallah to shi ma wannan wanda yana tsoro kuma yana ƙauna amma ba yi da yaƙini kuma bai ɗebe ƙauna ba to shi ma zai yi mama ne a malikiya a farkon lokaci ina fata an gane wa kad qala ibn haruna shi da ibn haruna ya ce la a'lamu ko malla qala firaji yace ni dai ban taba sanin wanda ya nakalto hukunci cikin mutumin da yake kaunar samun ruwa wai annahu cewa shi ya tayammun wasa da lokaci zai yi mama ne a tsakiyar lokaci ni ban taba sanin wanda ya nakalto wannan zance ba gaira ibn abizadi in ba ibn abizadi al-qayrawani mai risala duk sauran littattafan fiqhun malikiya in su muktasar kalli da astari da sauransu duka sun ce shi wanda yake kaunan nan zai yi taimama ne a farkon lokacin mu kutare saboda haka wannan magana ta saka kamar ta saba wa malaman malikiya wa yumkinu amma zai iya yiwuwa an yari da kaulahu ko yayi nufin faɗinsa da yake wa kazalika in kafa ilal in ya ji tsoro wataƙila yana nufin ilal ismin awwali zuwa ga yanki na farko ne wanda yake maka idan a yi kana dududul ma'i ko tayammama awwalahu wataƙila wannan yake nufi la ila ma yalihi ba zuwa ga abun da yake biyo bayansa ba ka san matsalar da sigar adabi ya kawo hukuncin bayan ya gaba kawo zance sai ce wa kazalika to kazalikan nan damir yana komawa gawa abin da ya biyo baya ko yana komawa farkon zancen shi ne nan malam ya dan bashi mafita to amma dai a ka'ida ta na hau a wajen malaman arabiya ana cewa addamiru ya udu ila aqrabil mazkur shi da miru ai yana komawa ne zuwa ga mafi kusancin abin da aka ambata baya tsallake suna na ƙarshe mafi kusa da shi da koma ga wani suna wanda ba shi ne yake kusa da shi ba to amma duk da haka shi malam ya ce zai iya yiwuwa zancen nasa ya koma ilal ismil awwal zuwa yanki na farko shine mutumin da yake kini da rashin ruwa la ila ma yalihi ba zuwa ga abin da shi wannan jumla take bibiyar sa ba ثم انتقل فالحمد لله ثم ثم انتقل يتكلم على من يؤمر به بالإعادة في الوقت الحمد لله ثم أكثر سابق سابق نلوى لأكثر سابق نلوى أربعين دهدو To, ina ne? Amma ƙarshe ko? Oh, kitabu salati? Shafi na arba'in da uku ke Shafi na arba'in da uku. Kitabu sala, mun gama kitabu taharar dama daga tsarki ba sai sallah ba to zai shiga kitabu salat littafi da yake bayani akan sallah ya dukulu waqtu zuhuri lokacin sallar azhar yana shiga ne jizzawali da gusawar rana wahiya in baka san zawal ba ziyaratu zilli karuwar inuwa ba da gayati na kasi bayan tikewar tawayarsa lokacin da rana ta hudo inuwa ba tana yin ba da tsawonta rana tana ɗagowa inuwa tana raguwa rana tana tahowa inuwa tana har ta zo lokacin da za ta ƙare idan ta zo tsakiya tsakiyar sama to inuwar kowane abu ya ɓace a jikin inuwar ka da kake da ka take babu ita a yamma babu ita a gabas babu ita a dama babu ita a hagu shine gayatul qasi matukar tawayar inuwa domin tun da rana ta hudo inuwa ka take raguwa rana tana tsagowa inuwa tana tawaya to lokacin da ta zo gaya matuƙa wajen tawaya sannan aka samu ziyadatu jilli ƙaruwar inuwa eh ƙaruwar inuwa shine zawar din amma dan ya maka bayanin yadda take take maka ba da gayaki na kafi bayan tikewar tawayarsa bayan ta kare rana ta zo sama to idan ta karya ta gusa shine shine ma'anar zawar din aka ce zala ya zulu zawala ko zala ya gushe ya zulu yana gushewa zawala shi ne gushewa da ita kuma magana bayan da ta kare sai kuma ta karya ta yi yamma sai inuwa ta karu sai ta fara karuwa a gabar da kai bayan da a yamma take yanzu ta kare kuma ta fara karuwa a bayan ka in kana kallon yamma ko to wannan karuwa da inuwa ta yi shi ake ta masa zawwal ta kusa daga tsakiyar sama kenan shine farkon mukutari na azhar wa ashirul ikhtiyari karshen mukutari na sallar azhar daga zawwal din nan dai mukutari ya shiga to karshen mukutarin idza sara zullu shakhsi mislahu idza yayin da zullu shakhsi inwar mutum fara ya kasance mislahu misalin tsawonsa lokacin da inuwa ta fara karuwa ai kurfuwa ce za a ga illa na ta karya din inuwa da ta fara bayani ai gajera ce ba ta wuce haka ba rana tana tafiya sama tana karuwa rana tana tafiya tana karuwa to lokacin da rana ta zo daidai tsawon mutum ya za yayin da zillu shakki inuwar mutum fara ya kasance mislahu misalin tsawonsa ba da ne ba da zillin zawali bayan inuwar nan ta zawal da muka faɗa ba farkon hudowar rana ba san da rana hudo ka inuwar ka ai ta yi tsawon ka so bakwai ne ko to bayan ta ƙare zawal ta yi ta fara ƙaruwa to idan inuwar nan ta zo daidai da tsawon ka shine ƙarshen mukutarin azhar daga na azhar ta shiga laruri amma ba ta zama ƙara'i wa huwa awwalu waqtil asri shi kuma wannan inuwa ta zama daidai da tsawon mutum shi ne farkon mukutarin da aka kamar da muka faɗa da a cikin bayanin jam'in sallah ko lokacin da azhar ta shiga laruri a lokacin da asar ta shiga mukutari wa ashiru shi kuma ƙarshen sa ƙarshen ne mukutarin la'asar misalai ai idza fara zillu shafi misalai wannan adadi ya maka kawai a dukkani wa akiruhu mislayhi dan ba ya ce maka idza sara zillu shakhsi mislahu ba idan inuwar mutum ta zama daidai da tsawonsa shine karshen mukutalin azhar farkon mukutalin la'asar to idan in rana ta ci gaba da tafiya inuwa tana karuwa har inuwar ka ta zama daidai da tsawon ka mislahi sau biyu kan mislahu aka ce nan mislahi akwai ya'u tasniya idan inuwar ka kalin ku ta zama daidai da tsawon ka sau biyu kamar da misali ta iza fara zullu kulli shay'in ba ma wai mutum ba inuwar kowanne abu in garu ne in bishiya ce in inuwar ka zama daidai da tsawon sa karshen mukutarin azhar farkon mukutarin la'asar idan ta zo daidai da tsawon sa sau biyu shine karshen mukutarin la'asar a lokacin ne suke musharaka da aka yi magana al-mustarikatayn fil waqti a lokacin da azahar din da la'asar din duka sun hazu a cikin laruri ba zama qala'i ba sai rana ta fadi wal maghribi ay wa yadkhulu waqtul maghribi wa wal adajin lokacin sallar magariba yana shiga bil gurubi da faduwar rana al maghribi bil gurubi yawa magariba tana kasancewa ne bil gurubi da faduwar rana muƙaddara ana ƙaddara tsawon mukutarin nan nata da fi'iliya da aikata ta ita magaruban ba da tasirin shuruɗiya bayan tabbatar sharaɗoɗinta me sharaɗin sallah magaruba ba a yin ta sai rana ta faɗi ko kuma ba a yin ta sai da alwala ba a yin ta sai an yi iƙama sai an yi kabbarar harama sai an yi ruku'u an yi sujada an yi raka'a uku an yi sallama ko to idan aka ce rana ta faɗi yanzu ka tashi ka ɗau buta ka kama ruwa ka zo ka yi alwala ka zo ka yi iƙama kai ka bar harama kai raka uku kana cewa assalamu alaikum ku tarin ta yaka shi kenan daga lokacin ta shiga laruri kuma ba za ta zama ƙala'i ba sai alfitir ya hudu ta ga magariba ta fi kowace sallah takaituwar mukutari amma ta fi kowace sallah tsawon laruri tun daga wannan sallama da kai tana laruri har isa ta gama mukutarinta zuwa sulusun lailul awwali kamar goma goma dare a yanzu lokacin sanyi ne kamar a lokacin sanyi kamar goma dare lokacin da karfe shida ake magariba in yanzu ne zuwa sha ɗayan dare ita ma isha ta gama mukutarinta ya ƙare ta shiga laruri suna nan tare sun yi musharaka har zuwa hudowa alfijir sannan suka zama karami shi yasa ya ce maka shi muktarin magaruba dama mai ziya ya gaya maka wa huwa mudayyaqun ghayra mumtaddi yawa inji mai iziya shi muktarin ta mudayyaqun mai kunci ne ghayra menene mamdudi ba mai tsawo bane bai da tsawo muktarin irin na isha ko irin na azhar ko irin na la'asar takaitacce ne sannan sai da maka yuqaddaru shi yake maka ne yace muqaddara ne izi yake yuqaddaru bi fi'liha ba da tafsili shurudiha wal isha'i muqtarin isha'i yana shiga ne zugurudul humratu da koyuwar wannan jaja jajar shine a wani gu zaka sai maka zugurudul shafaqi ko to shafaqi shine humra kamar da mai risala ya ka duka sunan biyu bayan ya ce maka shafaqi yace wa huwa al humratu ko shi ne jajajajen nan da yake wanzuwa bayan faduwar rana ya ce min baka ya shu'a isham su ji mai risala wannan jajajajen yana daga guntu-guntun ƙyalƙyalin rana in rana ta faɗi an daina ganinta amma yamma din za a gan shi jajir yawwa to ba haske ba ja in ka ta haske ai fari ne ko don ai a can ya ce maka wala yuzuru ila al-bayadi yace ba a saurarawa zuwa ga wani harin haske da yake bayan magariba wannan duk bari ne sallar isha in dai zama shafaki ne mai jaja jaja to har yanzu lokacin isha na mukutari bai shiga ba amma daga an samu gurubul humrati koyuwar wannan jaja jajan to ta shiga mukutari ita sallar isha ila muntaha sulusi har zuwa fikewar sulusin dare yana nufin al-sulusul layl al-awwal shi a dunkule shi kawo zantansa ila muntaha sulusul layl al-awwal yake ne sai ka kawo ila muntaha sulus a tunda yanzu aka fara dalam haka sai maka sulusun shi ai wanda kake ciki ne ba sulusul awsati ba ba sulusul akhiri yake magana ba sulusun da kake ciki shine al-awwal din to daga an samu ɗaya bisa uku na dare shine kamar sha ɗaya a yanzu to shi kenan mukutarinta ya tsare wa subi ita kuma asuba ai wai dukulu waqati subi lokacin sallar asuba yana shiga bil fajr sadiq da hudawa al fajr magaskanci ba kazibi ba ka san al fajr din iri ne akwai kazibi akwai sadiq kamar da maza Allah ya al fajr fajrani shi al fajr din guda biyu ne fajrun yuhillu da'ama wa yuharrimu salat alfujr na farko yana halatta cin abinci da mai azumi kaji alfujr ne ko wata alfujr amma kazibi ne wai yana cewa gari ya waye ƙarya yake gari da waye ke za aka ake ne masa kazibi eh dai ne yake mutuwa dawu sai alfujr na sallah azuba fari ne shi kuma wancan jani zai fara bayyana a lokacin zai zai dawo to wannan manzo Allah yake yuhillu da'ama yana halatta abinci ka ci gaba da sahur dinka amma kuma wa yuharimu salata yana haramta sallar asuba don lokacin da bai yi ba sai yace shi kuma ɗayan sadiki shi kuma yuharimu da'ama wa yuhillu salata yana haramta cin abinci da mai azumi yana halatta yin sallar asuba don lokacin ta yayi to shi yasa nan yake maka alfijir din sadiki mun sai koma cewa ai alfijir muna ga guda ɗaya ne to guda biyu ne akwai kazibi akwai sadiki saboda haka asuba lokacin da yana shiga bil fajr sadiki da alfijir magaskanci tun daga nan muktarinta na ilal isfarin a'ala har zuwa hasken nan na wayewar gari al'a'ala maɗaukaki daga gari ya waye tarwal babu guntun duhu na asuba amma rana ba ta hudo ba to asuba ta larura muktarinta ya ƙare a lokacin ta shiga laruri har zuwa hudowar rana wal afdalu abin da yafi falala ga sallar asuba at-taglifu biya ayi sammakon yinta shine taglifu daga al-fajr ya hudo tun da duhu yawa taglifu shine duku duku kaga duku duku da hausa ma yawa aka ce wani yayi asubanci duku dukun asuba wato da kuntun duhun asuba baka iya gane mutum mai tafiya ka ta wancan wani ne ko mace ko namiji in dai ba haske ne na farin wata ko na lantarki ba a yanzu to shine tadlisi wa ta'dilul maghribi an so a gaggauta magruba ita ma ka gane ita a tadlisu ana nufin duhun asuba kar a yi ta bayan gari ya fara haske da guntun duhun asuba ka ga nan ba gaggauta yake a tadlisu ita kuma magruba yake ta'jilu daga ana ta fadi a sallace ta wa tashirul bawaqi an so a jinkirta sauran to waye sauran azhar al-asr isha nan ya ga maka ko asuba da magaruba ita asuba ayi ta duku duku magaruba a gaggauta ta daga rana ta fadi to sauran guda uku an so jinkirta su amma ba a ko ina ba fi majalis fi masajidil jama'at a masallatai da jama'a suke taruwa su yi sallah tare da liman kamar azhar an so a jinkita ta kar ai da farkon mukutari ita ma la'asar an so jinkita ta kar ai da farkon mukutari ita ma isha an so jinkita ta kar ai da farkon mukutari amma fa jinkirin kadaran gurgurdan jinkiri la ya zuru bi da ba zai cutar da mutane ba kar kar kai liman ka karanta wannan kaje kai kwanciyar ka a gida mutane su taru ai ta gajiya ba ka fito ba a'a kar ka tutar da mamu ka jinkirta hikima jinkirtawan da fa'idarsa shine a jinkirta inda kowa zai samu sani ko ko akasarin mutane dama dama wasan ruwa fa za su dama wasan ruwa za su su je mana akwai masu bulala kadaran la ya zuru biyu jinkirin da ake nema gwargwadon da ba zai cutar da mamu ba wal ibradu bi zuhri sannan ana son sanyaya azhar fil har a cikin tsananin zafi ibradi ba bayan ta akirin ba ta aita da cikin albawaki eh sauran ukun da muka wada azhar la'asar isha to idan ana tsananin zafi kuma to a ƙara jinkirtawa akan yadda aka saba jinkirta ta ita wa ita a zahar din ibradu daga albardu ba sanyi ba eh to ibradu sanyayawa ismul masdari saboda hadisin manzon sallama da yake abridu bi salat fa inna shiddatal hari min fahi jahannam yace ku dinga sanyaya sallah yana nufin sallar azhar domin zafin ranar tsananin zafin nan daga hucin jahannama ne. Wa fi Ibrahim munfaridi a cikin sanyayawar makaɗaici mutum ne shi kaɗai a gona a zahar ta yi. Ana tsananin rana. Shi ma ya jinkirta kamar yadda mutumin da yake masallaci da jinkirta ko matafiya a daji ƙaula an yi faruwa guda biyu. Aka ce ai wasu suna ganin jinkirtawan hikima domin mutane su taso kasan zafi rana akwai kasala to a dan jinkirta a sanya ya kai da kowa zai iya zuwa ya samu sallah wani ko ga a'a ana gudu wannan hutun jahannama ne ko to tun da shi yanzu a daji yake shi kadai ina ganin shi ma zai iya gaggautawa wani ko a'a a bari sai kai lokacin sanyin yayi sannan yayi akwai kaulani to alhamdulillah sai ne nani annahu alwajib shafi na nawa shafi na ɗari da nawa to ina za mu tashi to shafi na saba'in da ɗaya ne oho abin ya yi arafi wata saba'in da ɗaya ne na malam alƙazi sai kuma za ta yanzu tsakanin su shafi ɗari shi ɗari da shi saba'in da ɗaya ne وإذا نظرت إلى الأسماء التي تلي الأسماء الإشارة إذا كي دوبا زوا ga sunayen nan da suke bibiyar sunayen nan na ishara irin su ga da haza da zihi da hazihi da gani da hazaini har zuwa haula'i da ula'i din sunayen da suka biyo baya idan kai nazarin su sosai to sahula alaika zai zai yi sauki gare ka an ta'arifa ka san ma takassasa abin da yake bantu min asma'il isharati na daga sunayen nan na ishara bil munfaridi da irin sunan ishara da yake ke banta makaɗaici kamar za da haza ko wal musanna da abin da yake ke bantar sunaye abin biyantawa hazani ko zani idan ɗaya ne ba za aka ce ba da haza in biyu ne zani aka ce da hazani ko wal jam'u da sunan jam'i shine haula'i ko ko ula'i ko haula'i kaga wannan yanzu ne ga jam'i ba ɗaya ba ba biyu ba ko eh fa kalimatu za kaga kalmar nan ta za ga rajulun sharif ba'adaha da'iman bayan abin da zai zo ta da'iman ko yaushe zai zama mufradun muzakkar mufradi ne kuma namiji dan ba jiki aka ce ba hazi aka ce ba za to duk dole sunan da zai zo baya ya zama namiji ne kuma shi kadai mufradi ne muzakkar sai sa ce maka rajulun yace maka kitabun za rajulun sharifun haza kitabun nafi ba kitabai ni ba ba kuma kutub ba ba al-kutubu ba fa hiya ismul isharati lil mufrad al muzakkar to saboda haka zadin nan da haza suna ne na ishara amma wanda yake nuni ga mutum daya kuma namiji wa kalimatu bihi kalmar nan ta bihi da hazihi ba'ada ha bayan bayan ta da'iman koyaushe mufradatu maka aiciya ce mu'allasatun mace mace ce kwaya daya saboda zihi din nan fa hiya lil isharati to ita wannan zihi ana yin kawo ta domin nuni ila al mufradatil muannasa zuwa ga makadaiciya wacce take mace wa bi hadhihi tariqatu to ta irin wannan hanyar ne ta'arifu kake ganewa anna zaini dan aka ce maka zaini to lil musannal muzakkar ga musanna ne abin biyantawa maza ne guda biyu zaini ko ha zaini kaga nan bai ka maka haɗin ba saboda na gaya maka ta farko ha daban za daban sai aka haɗa su saboda kowane harafi ɗaya ne aka ce haza amma daban daban ne kaga nan baya ka maka haɗin da haza da hazihi da ha'ula'i duka ha haɗin daban ne littan bihi ne zaɗin shi ne ismul ishara zihi shi ne ismul ishara ula'i din shi ne ismul ishara za ka san Allah zaini shi kalmar zaini bil musannal muzakkar ga abun biyantawa ne mazaje wa taini din nan da aka ce taini ko tani eh to nan taini yake in ya zo maka da dalilin fata ko kisra sai ka ce taini ha tani ko ha taini lil musannal muannas ga abun biyantawa ne mata su su biyu wa ula'i shi kuma kalmar ula'i lil isharati domin nuni ne ila jami'il uqala zuwa ga jami'in masu hankali mutum da aljan da mala'ika suna al'uqala ba a gaya wa dabbobi ha'ulai eh amma su hausawa wai wani ya shiga halin ha'ulai kamar kamar an matalan danki kenan eh su ha'ulai sun tare a kansa ga yunwa ga talauci ga jinya ga kaza ga kaza kaga ha'ulai ya tsara a kansa ya daga halin su ha'ula'i. Ula'i ɗin nan, duk isharati domin nuna ne ila jami'in ukala zuwa ga taron masu hankali almuzakkari shi jamu mu'aqqala din nan muzakkar ne awul mu'annas din annan ba bambanci tsakanin maza da mata eh duk haula ne maza da mata duk sun taru a kansa ya shiga halin haula in an ce ula'i din da maza da mata duk ɗaya ne amma aka ce za namiji ne zihi mace ce zani maza biyu da zaini maza biyu ka amma tani mata biyu taini ma mata biyu amma da an ce ha ula'i ko an ce ula'i to ana nuna dai masu hankali ne daga uku zuwa sama sawa'un maza ne zalla ko mata zalla ko maza da mata ne baya bambance to abin da zamu lura da shi kenan alhamdulillah sai ne shafi na tsali da baka faɗa ba na'am ɗari da sittin da biyu to a arifin amsalatul atiya ba kenan ko ka yi irabin mutarce-mutarce masu zuwa muhimmilu wajibihim masu sakacin wajibinsu malumu na ababen zargi wajibin nan na addini ne abinda Allah ya farlanta in suka yi sakaci ba su kawo shi ba a yanda Allah yake a kawo shi za a zarge su a ranar lahira malumu na ababen zargi ba Allah ce kamarin ta gawara a zalika eh to akwai inda yake gairu malumi ko ba ababen zargi ba ne wanda suka kawo wajibi kan to amma masu sakaci ba akan wajibinsu malumu na ababen zargi ne in ma'aikatan gwamnati ne aka ba su aiki suka yi sakaci ba su yi shi yadda ya kamata ba kaga za a zarge su idan yaran kasuwa ne suka yi sakaci wajen aikin da aka wajinta musu su ma za a zarge su muhminu wajibihim masu sakacin wajibinsu malumu na ababen zargi ne kaban nilu kogin nilu ya kwarara alahina ya isa ko alahina ya isna a bisa lokacin da muka ɗebe ƙauna na zuwansa kogin nilu kogin nisura har rani ya kusa shiga kaka ta yi nisa kogi bai zo ba kawai sai kuma aka ga ruwa ya zo kamar ambaliya har ya kwarara fa ba aka ce ta ga har ya cika ya kwarara amma kuma alahi ne isna daidai lokacin da muka ɗaiɗe kauna na uku shine anta yumna yallati abtishu biha kai ne hannun dama na wacce nake yin damƙa da ita anta yumnaya kai ne damaci na allati wata abu ishu nake yin damƙa biha da ita na hudu shi ne iblis haisu aratta ka zauna duk inda ka ga dama ka zauna haisu aratta inda ka ga dama to a nan yana da maka masa li'irab waɗannan amsila guda hudu alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدانه العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله